بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي السابع والثلاثون هقنه السابع والثلاثون من شعب الإيمان تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف na talatin da bakwai daga cikin gidajen imani abubuwan da ake son mutum ya zama ya cika imaninsa da su shi ne tahrimul furuji tsara al'aurori wa ma ya dubu fi haminar ta'afufi da kuma abin da ya wajaba ga musulmi na kamun kai a ta'afuf asalin an ce a ta'afuf shi ne a takaffuf kamewa al'iffa alkaffu kenan affa anhu ay kaffa anhu kenan huwa afifun kaffa an fi'lihi kenan shi yasa akwai iffatul lisan shine an ya kuffa al-insanu lisanahu an kulli shay'in tastaqdiruhu ash-shari'atu da abinda shari'a ta ce kazanta ne harshe kai ya faɗa to mutum ya zama ya nisanci wannan ya zama yana da iffatul lisan akwai iffatu alfarj wanda shine malam ke mana bayani a kansa shine Allah ya za'a awratahu aw farjahu fi kulli ma harrama Allah subhanahu ta'ala. kan mutun ya sanya al'awarsa a cikin duk inda Allah ya haramta to ya zama yana da iffa kenan iffatul farj kenan mun gane shi yasa ake siffanta matan da suka kama kansu ai da afifat a ce imra'atun afifatun wato mace mai kamun kai a ce rajulun afifun mutum ne mai kamun kai wato bai saki kansa yana aikata alfasha ba da Allah ta'ala ya haramta to wannan yana cikin imani tahrimu alfuruji wa ma yajibu fiha min at-ta'affuf haramta al'aurori da aka yi duk al'aurar da Allah ta'ala bai halasta ma mutum ya ya sanya al'aurarsa a ciki ba to tsara wannan yana cikin imani liqaulihi ta'ala wa yahfazu furujahum su tsara al'aurorin su me aka fara aka ce kullil mu'minin yaghuddu min absarihim shine matakin farko ai ghaddul basar kullul fawahish mabdaha min an-nazari wa mu'zamu an-nar min mustasghari ash-shirk والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موكول على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر دوة بنادة كجنت زائي العين رسول الفواحش ido shine yake zuwa ya kallo shine shine dan sako shi yasa hatta shauki rahmatullahi alaihi sai ce نذرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء متاقي guda shida ce nazratun gani ne daga farko ake farawa ya kallara ido ya leka ya gani fabtisamatun sai murmushi fakala fasalamun sai gaisuwa a fara gaisuwa fakalamun sai hira chatting fa maw'idun sai a ajawil ina za a haɗu faliqa'un sai abin da ba a so ya afu sai a haɗu to kaga shine wannan shi yasa sai Allah ya ce qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim ka ce ma mummunai su tsara idan su su rinta idanuwan su ido na kan ganin bako abu mara kyau kuma bako ne a ido sai aka ce ma ido yayi haƙuri yayi haƙuri yayi haƙuri sai ya je na gaske inda aka halasta masa sannan sai Allah ce wa yahfazu furujahum sannan su tsara al'aurorin su kaga sai da aka kira mummunai masu wannan masu imani ne qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum wannan shi yafi tsarkaka a gare su su ma mata sai aka ce wa qul lil mu'minati يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن سوما ما تاما سي إيماني كتير مسسرنت إدانوانس yadda aka haramta ma namiji ya kalli mace kallo na sha'awa to haka aka haramta ma mace ita ma ta kalli namiji kallo na sha'awa dukkanin su in ba haka ba sai a kai huwa warada wa hiya waradat shi ya gangaro ita ma ta gangaro ka gani ko to shi yasa sai aka ce kowa ya guddu basarahu al-allama ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin yana da bahasi mai ban sha'awa a game da fawaidu ghaddil basar ya kawo fa'idodi sun kai talatin da mutum in Allah ya taimake shi ya rinsa idansa daga kallon haram bai kallo a fili bai kallo a waya bai kallo a hotuna Allah ya tsare shi daga wannan baya kallo a talabijin baya kallo a kwamfuta duk waɗannan abubuwan Allah ya tsare shi to akwai fa'idodi sun kai talatin da Malam Ibn Qayyim ya kawo su da hujjoji da dalilai da suka tabbatar da haka a cikin littafinsa mai ban sha'awa Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin na ga wannan malamin Sheikh Abu Abu Ammar Mahmud al-Misri ya dauki bahasin ya ware shi ya rubuta littafi a kansa ya sa mu suna kaifa taghuddu basarak littafi dan kada karami haka wata risala ya ciro shi ne daga wannan bahasin da malam Ibn Qayyim a cikin Rawdatul Muhibbin ka san littafin Ibn Qayyim littafi littafai ne da a cikin littafi dai sai a fitar da littafai kuma ɗari abinda ibn al-qayyim as-sagi al-shaykh bakar bin abdullahi abu zaid rahmatullahi alaihi ya rike yi kenan kuma a littafin sa da ya rubuta akan ibn al-qayyim ya ba ɗaliban ilimin shawara cewa aiki ne mai muhimmanci fitar da ƙananan ƙananan littafai daga cikin manya-manyan littafan ibn al-qayyim daga cin malamai a wannan zamanin wanda ya ba wannan harkar mahimmanci akwai a sheik ali hassan alhalabi al'asar yana da wannan kusan na ga littafansa da ya yi irin waɗannan a cikin littafan ibn qayyim akwai littafinsa abin da fadlu talabi da ilm da ya fitar daga fa'idojin da ibn qayyim ka a cikin miftahu daris sa'ada haka zammul hawa da ya fitar daga cikin littafin rawdatul muhibbin din da na faɗi ɗazu wannan yana da fa'ida sosai to ya kawo fawa'idu ghaddil basar fa'idojin rinsa ido mutum ya zama ya rinsa idonsa da kallon haram an ce rinsa ido ba ana nufin kai ta tafiya idan ka arafa bane ha kai ka san abin da ya kamata ka kalla ai ka san kuma abin da bai kamata kalla ba Allah madaukakin sarki ya sanya maka wani ya sanya maka wani wani wazi'i a cikin kwakwalwarka duk abin da bai da kyau bai kamata ka kalla ba ka sani ko ba a karanta maka ba sannan lokacin da ka bude abu mara kyau kana kallo kai kanka ka san a zuciyarka bai da kyau shi yasa da wani zai zo ya gani sai kai sauri ka karkarfe me yasa kake kalla kai ko baka san wani ya ga me kake yi wal ismu ma haqa fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr wa karihta an yattali alayhi an-nas zanibi shine duk abin da baka san mutane su gani kuma yana maka kaikayi kai kanka a zuciyarka ba ka san mutane su gani da an ga me kake amma da kana kallon wani babban malami ne yana wa'azi kana zo sai wallahi ka gani ka san suna wannan malamin kaza kana nuna mishi wai ya gani amma tunda ba abu mai kyau bane shikenan sai ka canza shafi sai kai sauri ka sauka ko kuma ka rufe wajen ko ka sa duhu nan musiba ce babba Allah ka tsare mu su kuma waɗannan masu layukan wayar haka suke yi ma dama kana amfani da data to sai sun turo maka abubuwan da ba su kenan ba a bangon a bangon wayar kawai sai ka kawai da sunan labarai Allah shiryatar da su wa qawlihi da kuma fadin Allah ta'ala da yace wallazina hum li furujihim hafizu wadanda suka kasance kuma suna tsara al'aurorin su suwa ake siffantawa ana siffanta masu imani قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون سنة ترى الأورنس حاجة مملئة قد أفلح المؤمنون sannan can a cikin siffar siffofin mummune a cikin suwatu suwatul furqan ai Allah ta'ala ya faɗa ya faɗa ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون باس الزنا باس الزنا دنجنتا wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabilan Allah ya ce kakku wala taqrabu az-zina kakku je kusa da zina shine nazratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa ka gani kakka kai kusa da abin da zai jawo zina duk abin da zai jawo a afka wasa'il din zara'i din ba a san ka bi su balle haka kai zuwa ga ghayat din shi yasa malaman mu suka ce mana lizara'i wal wasa'il hukm al ghayat wal maqasid inda kake son akai ake kalla so da ka sai a maka hukunci daga farkon tafiyarka ina za ka ce waje kaza ne to sai a ce hukuncin tafiyar taka tun daga fitar ka gida shine lizara'i wal wasa'il hukm al ghayat wal maqasid suna da hukuncin su shi yasa malikiyya suna ɗaya daga cikin mazahib da suka ba saddu zari'a mahimmanci a mazhabin kusan duka a cikin mazahib da ake da su babu mazhabar da ta yi amfani da ka'ida ta saddu zara'i toshe kafafen banna hanyoyin banna banna tana samar sai a ce kakkaje kakkaje nan kakkaje nan central store ai ba a kai pizza ba central store kan mutum ya je central store daga nan ma'ahadu kakkaje central store sau da yana iya yiwuwa daga nan shi kenan sai a ce mota sai a pz pz pz ba mota samara a wajen amma da ka je pz kuma sai ka ji ana samaru samaru samaru to sai samaru to kuma a san tsiye take misali mun gane to saddu zari'a kenan innahu kana shi sa aka ce taqrabu wala taqrabu kaman dukiyar mara aka ce wala taqrabu malal yatim ita ma ka aje kusa da ita amma can sai ce illa billati ya ahsan sai wanda ya zama mai abin da yafi kyau illa billati ya ahsan zaka juya masa dukiyarsa saboda kada zakata cinye ta a malaman da suke ganin ana ma dukiyar maraya ko da bai balaga ba zakka in aka tara ko miliyan nawa aka aje ba a juyawa duk shekara ta zo a ɗibi zakka ana nana nan kudi raguwa suke ko karuwa suke to shi yasa sai aka ce a juya wala taqrabu zina innahu lallai ita zina kana ta kasance fahiyatan abu ne na alfasha wa sa'a tabilan kuma hanya ta munan a ce zina mutum yake aikatawa zina bala'in ta ya kai ta shafi mutum ta shafi zuriyarsa ta shafi iyalansa ta shafi danginsa gabaki ɗaya cututtukan da zina ke haifarwa ba su da iyaka ba za ka iya lissafa su ba ta ɓata zurriya ta haifar da cututtuka na jiki ta sance ma mutum imaninsa mutuncin shi ya zube a cikin al'umma idan al'umma ta kasance tana ganin mutunci dama ba in al'umma wace yau mutum ya alfashe shi kawai ya murtisi amma rika kiransa da da da da abin nan da mutumin kirki lalataccen mutum zai a kiran shi a matsayin mutumin kirki ne shi amma da idan mutum ya aikata abu mara kyau sai dai ya bage ya je can ya kafa wata zurbiya inda ba a san shi ba in sun ga za su iya bashi ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن mai zina ba zai yi zina ba a lokacin yana da imani sai an zare masa imaninsa amma idan ya gama za a damu shi da kayan shi bahaushe ya ce ba a bari a kwashe duka musamman ma barin na madara mutum ya barar da nono barar da nono sannan kuma a wajen kanakawa ya wajen yake fari ne ko kaga ƙasar wajen baki wulik take sai ya zubar da nono a wajen ya kwashe duka to to ba zai yi zina ba imanin sa ya tsaya yadda yake sai imanin sa ya tawaya wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun me sata biyin sata a lokacin yana da imanin sa sai an zare in ya gama sata sai imanin ya dawo in ya dawo kuma shikenan ba zai dawo duka ba babban al-imam ibn taymiya rahmatullahi alayhi yana da littafi da ya rubuta akan sharhin wannan hadisin littafi ne qayyimi inda a ce ba irin wannan karatun muke yi ba da a ce karatun littafin shi kide muke da muka zo wannan hadisin to sai mu aje hadisin sai mun sauke littafin littafi ne dan karami saboda ya gyara fahimtoci da yawa na kuskure da wasu suke da su domin wannan hadisin akwai akwai aqidu da yawa da suka ko akwai ittijahat da yawa akwai ittijahin khawarijawa haruriyya alwa'idiyya kenan su gabaki da suka ce don mutumin da ya zina har abada to ya fita musulunci in yi sata ya fita musulunci khawarijawa kenan wanda su ba su tausayi ba su tausayi su Allah ya cire musu tausayi a zuciyarsu duk ba khawarije to babban abin da Allah ya fara masa na jarabawa ta musiba shine zare masa tausayi a zuciyarsa la yarhamu ibadallah shi sifa ar-rahma ba ta cikin sifofin Allah sifa al-afu al-afu ba ta cikin sifofin Allah so daga shi yasa malamai suke ce musu al-wa'idiyya da su da mu'tazila anan sun yi ittifaki sun yi ittifaki akwai ittijahi na biyu su kuma sune ittijahin murji'a su gabaki ne ma wannan hadisin ba su yarda da shi ba domin su a wajen su idan mutum ya ce la ilaha illallah to da abin da ya aikata ba abin da zai taba imanin sa su imani a wajen su daidai shi yasa sai su ce ashaddu nasi isyanan wa jurman imanuhu ka imani abi bakr shi wanda yafi kowa zinubi a duniya in ka san shi ka nuna shi to imaninsu ɗaya da sai na abubakar subhanallah to murdi ake to malam ibn taymiya a matsayin sa malami wanda yake mawsu'iyyun allamatun mawsu'iyyun ya dauko wannan hadisin kacokan ya masa aiki ya masa sharhi sharhi na ilimi ya fitar da dirasat aqdiyya dirasat fiqhiyya ya baka usul da qawaid ya za ka yi mu'amala da irin waɗannan nasusa so daga imani nan da aka ce imani ba a ce ya fita musulunci ba a imanin zai fita amma zai dawo amma idan ya tashi dawowa ba zai dawo duka ba sai ya tawaya yanqusu bis say yanqusu yanqusu bil isyan wa yazidu bit ta'at in ana da'a imani na karuwa in ana sabo imani na raguwa wannan ita ce aqida ahlus sunnati wal jamaa wala yashrabu al khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun sannan mutum ba zai sha giya lokacin da zai kurbe ta ya sha ta ba alhali na da imani sai an zara imanin sai ya sha giyar in ya sha giyar daga nan sai imanin nasa ya dawo in ya tuba wala yantahibu nuhbatan zata sharafi sannan baya wawasan wata dukiya ko wani mutunci idan an ce yantahib shine kwashe abu nuhbatan za ta sharafin ya kwashe wani abu ko mutuncin wani ko dukiyar wani hakkin da ba nasa ba dai ko hakki maddi ko hakki adabi yarfa'u almu'minuna ilayhi fiha absarahum wanda hammun mu ne za su daga idan su ce wani wai ne yake yin wannan abun shine yarfa'u almu'minuna fiha absarahum mummune za su daga idan su kallai shine yantahibuha wa huwa mu'min lokacin da yake kwashe wannan abun hakkin da ba nasa ba to ba zai yi wannan abun ba a lokacin yana da imani sai an zara imanin sai ya aikata abin da ya aikata daga nan kuma sai imanin sai ya dawo imanin kuma ya tawaya shi yasa manzo sama ya baka shawara yace wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha in kana son imanin ka ya zama cikakke kullum to da Allah ya jarrabu mutum da sabo to ya kokari ya tuba yana tuba kuma ya aikata aiki na fara shi yasa daga cin anasir da suka kawo na tuba akwai al-unsurul amali al-unsurul amali akwai fi'lul hasanati ba'da as-sayyi'at bayan mutum ya aikata abin da yake bayi da kyau to ya biyar da shi da abu mai kyau wannan fassara ce ta alqur'ani Allah ta'ala ya ce innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati kullun kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana idan mutum ya aikata mummuna ya kokari ya aikata kyakkyawa to kun ga wannan so daga daga cikin shu'abul iman akwai me akwai hifzul furuj tsara al'aura duk abin da zai kai mutum ya sa al'aura shi cikin abin da Allah bai yarda da shi ba to ya nisanci wannan wannan ana magana game da zina da danginta da kuma asbab dinta da dawafi dinta da dawa'i dinta abubuwan da suke jawo ta da suke gayyato ta duk hukuncin su daya duk wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim to a tsaya nan in ba haka ba ma malakat aymanuhum anan fa innahum ghayru malumin Allah ka tsaye da mu a haka wallahu a'lam